المستقيم والصلاة والسلام على من بين شهود حضرة ذات العلية الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بدار الأديم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والستة الباقية لا زالت الأولى راجية وكافة تاج رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجرين والتاجرين بلسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأدواتي قطب الأقدام فريد الدهري على الإطلاق خاتم الحكمين أبو سعادة على إبراهيم يعلى ورضي الله تعالى شيخي ومربي وقائدي وفاهلي وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم الصدق أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد والنجاة والأمن بجاه رسول الله يا أهمة الشيخ اهدري لنا بهذا المعبد والسعد في بنظرة تأتي لنا بالذكر اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه وقرأناه من أول يوم شهر رمضان المبارك إلى يومنا هذا يوم انتهائي أو الإنسان أن يجعله واديا وأن يردنا في وقت احتياج إليه نستودع الله كل ما فعلنا جليلها ودقتها وجليلها وصغيرها بجاه رسول الله آه يوم إن شاء الله za mu rufe karatun sai kuma ga wanda Allah ya rubuta yake da tsawon rai a hada Allah alaina bil amni bidahi rasulullah muna miƙa godiyarmu wajen wanda suke turowa da addu'o'i na alkhairi dakhilan wa kharijan mutanen waje daga cameroon togo tattali a senegal wanda suke sauraron karatu ta facebook new york amsterdam belgium wanda duka duk karatuttukan da muke suna yi kuma da wani da ban san su ba Allah ya san kowa ya biya masa bukatar su ya kira ta ba jina da jana rasulullah mun haɗu ne akan son sai na rasulullah shi kuma mai isar da sako yana isar da abin da zai iya ne Allah kuma shi yake isarwa mun fara kusan daga wajen nema suka ce lalle ya kamata da mai da shi ta facebook saboda sauraron karatunsu musamman kamar mutanen ohio abdullahi kamar su ahmad albadawi mutanen belgium kamar su anas new york kamar musa england wanda duka wannan duk gaba daya suna yin karatuttukan domin ba su samu a zaune a yanzu suna bi ba da suna bi ba da su da wanda suke tare da su duk cikin muna taruwa ne cikin almuhabbatu sa'adatu sa'adatu sa'adatu mutasilatu ilamatu sai ke wuri dalili shine mazalla ce almar'u ma amman ahabba muna gida ɗaya ne abin da muka kuskure cikin abubuwan da muke karantawa Allah ubangiji ya ce mu ya ce mu domin an ji shi ne daga bakina abin da kuma na faɗa daidai Allah ya wani ladarsa baki ɗaya wannan mu shirka wajen samun yardar Allah tare abin da zan sake faɗa duk ahalin zarika su yi ƙoƙari su tsaya kan abin da suke kai duniya gaba ɗaya duk gurin da ɗariku suke ba a iya wani da su da wuri duk gurin da ɗan ɗariku suka yawaita ba a iya wani da su da wuri saboda kama annabi muhammadu bugu daya aka yi wa sham bugu daya aka yi wa libya bugu daya aka yi wa iraq nigeria an mata dukan ya kai dukan duka bai ta iya ba ta iya wacewa ba ba da kuma bane saboda ahadun lahi da suke cikin kai yakin da aka saukar a kiyabar na kawai in aka saukar da ita a wata ƙasa wanda ba irin mutanenmu ba wadda za su a ƙasar lokaci amma saboda ahizu masu riko da waɗannan ɓangare na sufaye saboda su Allah ba zai yi dan mutum ɗaya ne za ku gan shi kamar ƙazani rubba ash'ata a gabar lau aqsama alal mughal a barra harin da ake kawowa wajen mai dubu da sauran wallahi in aka sami ba dan bayan allah wallahi da an kara da wurin tutu amma wannan sirrin wayannan mazajen duk mahaddata alkur'ani wayanda suke rubuta alkur'ani kalla ma ta ji a cikin ka samu aiki zalim yana da wahala ko bai karanta ɗarika malamin sa ɗan ɗarika ne balle ma a mayafi da ake wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk gurin da ka ga an wargaza shi lokaci ɗaya ya wargazu in ka shafa za ka gaba da ɗariku da yawa amma suna nan Allah ba Allah ba ku auna duk gurin da aka cire gaba ki da ka ga ba sa nan duk wanda aka jefa musu wahabiyanci bugu ɗaya ne ake wargaza su dalili ta kai ta kai suke alaikum an fasa kullum da wurin an gale da aka da shi ko kuwa nan duk masu karanta dare kun duniya an san karanta ya sun yi latifu ɗari da shirin da kara kun san ma'anar sa Allah ya ɗauke wa mutane bala'i shi ne wannan duk zawiyar da aka karanta kowa ya san akwai ya lafi mu dari da shirin da zai jawhara din nan asalin na ɗari kan goma sha ɗaya adadin kowanne wannan ɗayan dafin ake wannan cikon da sha biyu ɗin dafin ake yi wa dukkan wannan ɗari kan da ke duniya ita kanta ɗari ta yi gini a kan lafi saboda ta masu karanta ɗariƙa dafaƙi ne wa wasunsu idan bala'i zai sauka wa kan ɗan ɗariƙa mu ba sharatan su wanda ba ɗan ɗariƙa ba wannan a kan shi goma shi uku ne ya sauka amma bakwai bala'i ya sauka ta wanda baya ba shi da wannan ta'alliqin na amanan istighfari da ya ce wa manzo Allah safiya da yammaci namu na ahadi ne sauran ba ahadi ba na ma'ana mawsuqun bil ahadi an yi taushi ne da alƙawari ya yi wallafi na amanu ufu bil uqudi ufu bil uqudi sauran ba haka ba ne sauran suna yi ne gwargwado wanda yake da imani in ya in ya bushi iska ya yi in bai bushi iska ba ya bari mun kuma ba bushi iska ba ne dole kare kare saboda alƙawari lima taqulu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna in ba kai ba ma sai kara shi ko wanda ba shi da wannan zinin in yayi shikenan ku bai ba ma shikenan ya tafi daga sai gobe kuma a mun ko ba gobe ba gobe da jibi da gata in baka yi sai ka dawo ka zauna ka rami saboda ubudun ka ya zama a habbul a amali ila Allah a dawo mahawalin Allah ke mafi soyuwar aiki a wajen Allah a dabi Allah ya kula bayan da yawa duk mutumin da yake ya fahimci abubuwan da ake fama to rabuwa da ɗan ɗari da manzala sallallahu alaihi wasallam ce walau la difa'ul lahil nasa ba abu da zai ba abin lamsat al-ardi manzala sallallahu alaihi wasallam ya fassarta wa sahabbai abdullahi bin umar yake cewa walau la difa'ul lahil nasa ba dan mutane a cikin mutane akwai wanda suke dauke wa wasu bala'i ba lamsat al-ardi ba kasan da ɗauki to abin da ake nufi a gari in aka samu irin a zakirun Allah ta tsira ko zakira shi a haddar lamunan makiratan ma'azarin azima foundation din mutum ɗaya yana ɗauke wa gida saba'in ɗari da arba'in bala'i shi kaɗai a anguwa yamina mashi mala zai ɗauke gida saba'in saba'in abdullahi na umar yake cewa gida ɗari ɗari gida ɗari ɗari muna istighfari da sabi alhamdulillah ya zalika fadlullah ya ci man yasha za mu yi salati wa annabi za mu yi la ilaha illallah wannan kullun safiyar duniya sai mun yi ɗari a ɗari ɗari ni a tuwa da shi ni'matullahi na karɓa ɗari ka shekara talatin da takwas shekara talatin da takwas karɓar ɗari ɗari ina yi ba ka yi ka zo ka nuna mun arzikin da ka tara a lahira wanda ban tara shi ba zan yi da safi zan yi da yamma ka banda wazifa banda kuma ta kan hanya banda wannan ta rikice a zama ɗaya ma zan yi dubu ɗari banda su wanda aka yi training dina ya za ka yi ka zama mutum ma'ana al'umma su amfana da kai ka zamo مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ كزموا سكينة نون كزموا كل من أتاك يكون ناجحا يا رجل wanda ya da wanda bai ba an taɓa ta to su fayyar suke da wannan tsarin su suke da wannan tsarin babu wani abu na musulunci a duniya da ci nasara kamar sufanci babu shi domin duk duniya in na faɗa maka ta babban mahaukaci duk duniya sufaye da suka kai addinin musulunci duk duniya bayan annabawa sufaye ne Najeriya musulunci ya shigo Najeriya shekara dubu ne da ɗari uku baya Najeriya nan sufaye ne masu wucewa su tafi ghana sufaye ne su soke musulunci mali sufaye ne duk inda ka sani inda musulunci ne sufaye ne babu wata ƙasa a duniya wadda wani yawa ne su kai musulunci babu ta babu sai dai gurin da aka kai su je su wargaza don su samu nasu su ce da na su ɗan tawaye ne a gudun wannan shi ne kawai amma abin da na faɗa daga sama har ƙasa ina son akwai ƙasar da wahabiyanci ne ya kai musulunci gudun a gaya abin ɗaya an rubuce a duniya ko ina ne ba iya nan ba muna magana ne da duniya wannan duk abin da ke magana a duniya a duniya in akwai shi a faɗa min gari kaza a faɗa mana fatihu ha waye ya buɗe ta musulunci za ka da zunubi in an cire sufanci a gidan addinin to ba da gobe in dai aka cire sufanci to ba da addinin ba saboda duk gurin da ba sufanci ne suka kafa addini ba in aka zo to warga ka gurin kuma ji a Najeriya abin da kowa yake zato shehu Usman dan Fodiyo shehu Usman dan Fodiyo kafin a haife shi Najeriya tana da musulunci sama da shekara ɗari tara ka san da yawa mutane sa kamar shi usman ne ya kawo musulunci najeriya ba haka bane ba haka bane domin ko shi abdullahi sika kano ya koma ga allah da shekara 400 tukuna kafin a yi shi usman dan fodiyo kuma yana da littattafai wanda ne saboda haka tarihi shi yake tabbatar da kowane irin abu a ko'ina ne shi usman na fodi ya zo nigeria yayin gyara ne shi ya sa littafin da fi magana a kan bidiya bidiya bidiya ba ta kan shi ba bidiya in aka ce mutum yana bidiya to yana cikin musulunci duk lokacin da ka ji an ce bidiya to a cikin musulunci ne aka kago wani abu sunan shi bidiya saboda hausa suna da wani bauta mai sunan bori na aljanu abin da ya sa kaga ya fiye magana akan bidi'a bidi'a bidi'a saboda haka duk inda mutum yake ya san abin da yake kai ya rike tarbinsa da kyau ka amfana ka amfana ka amfana ka amfana kuma mun gode Allah wannan shekarar alhamdulillah zage-zage ya yi kaɗan saboda fursan an saki almajiran shautu jami an cike su yara ne wanda baka taba sanin su ba ka ji karatun a bakin su wanda shi yasa wanda suke karyan karatun kowa ya yi da kai shiru da iyayenmu suka hana mu aka danne aka yi shiru abu da yasa aka ci mu da yaƙi kenan na baro amma yanzu kana magana a kowanne su tanka kuma yara ka haife su ko ba yi lafiya da su kuma su bi ka a guje ba yi da kuma lafiya su bi ka a guje saboda ka Allah ya karfafi su abul futuhati abul fathi abul fathi tsari ne a gona mahaifinsa ne abokina mahaifinsa ne abokina kuma wallahi na sashi ya yi shi kuma sai ranar da ya gani ya ci gaba barsa ina cikin ta maganin dama kai saboda gidan sha'anin sha'anin shi ne na biyu na bani itlaki izini itlaki a duniya shekara 27 kenan na mukallamanci shoma Allah ne fara bani itlaki sha'anin goce ba ya bani itlaki kafin shoma shau Ibrahim Musaddid ya bani ya bani itlaki shau Ibrahim Musaddid dauka na ya kai ni gaban shau Tijjani inya yace duk abin da shau Tijjani zai masa ya mu yake duk abin da zai masa yi mun shi ne ke duk wani nufini na tsari da tijjaniya ga shi na marubuci ya bayani a yadda sun yi kuma kai saboda haka alhamdulillah mun gode wa Allah muna magana ne idan mu a buɗe ba a rufe ba ba mun yarinci wani abu a kun san komi akan abin da muke kai muke magana ɗariƙa ba mu shige ta a jahilci ba ban shiga ɗariƙa ina jahili ba na shiga ɗariƙa a lokacin na karanta risala ina karanta risala a lokacin kuma ina da hadisi wajen kusan dubu biyu a kai na na shiga ɗariƙa misjaniya kan dutsen nan na shiga wajen shai kan dutsen nan na cikin ginin nan a nan gudun shai ya bada dalilin da mujamiya ma'aikina ne zaunar da ni ladan allah ya karai mala abdullahi ladan shi yana da wani ajiya aka fara dalila shekara talatin ta baske saboda haka ba a makance mutum ya shiga ba ba ma'ana ba ke sanin dama da hagu ba a rubutun larabci wasiƙa ta na rubuta ta da larabci a wannan lokaci ba zai zamo na jahilci ne da rinka saboda haka wanda bai san da bai zo ya ce zai zo ya nuna min ɗariƙa wannan na san zalika fadar lahin ci mai ya sha Allah yana iya yi Allah yana yi amma da sauran lokaci masu kar mutum ya dinga wasa da tsarikan tijariya kar mutum ya dinga wasa da tsarikan tijariya wannan abin da aka ba ku sai ranar da ba a gaban wasu kake ba ka koma wani guri za ka gane ne ka sai amma matukan akwai wanda yake gaban ka ba cikin ganin kan gaba amma ka kauce ka koma cikin anguwan yaƙi baji a nan ne za ka gane cewa kazantar rashin iya zama ma na zamantakewa kawai zai nuna maka da cewa cewa da mutanen akwai damuwa rashin iya zama da rashin amana da kuma duk abin da aka yi za su ci amana ka su warware ko da kun shirya in na su yanzu za su warware na ka ba su gaya maka su warware ba ba su da amana cikin da su tafiyar mu da su ba iri ɗaya ba ne ba don wani abu ba tamakkuni da rusuri fil mahabbati rasulillahi tamakkuni da rasuli abin da ke nema cikin dariƙa a samu kyakkyawan ɗabi'a mu'amala kai mu'amala da ko yawan mutum ya fito daga gidan papa roma kai ke mu'amala da shi kuma kar ka tafi shi ba wai kai mu'amala da mutum kana neman ka kwantar da shi ba kana Allah Allah ya shigo ya shigo ya shigo da kau ka tibi wannan ba shi ne addini ba mu muna tafiya ne akan sufanci akan ahawal wal aqwal wal af'al rasulullah akhlaq shine ahwal rasulullah akhlaq shine ahwal rasulullah sufaye sun mai da kansu ta nan gurin saboda haka nassu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum wannan in har aka kai ga haka a wajen kan dalika to lalacewa da kai shi ne mablaga na wasu amma mawajen mulala cewa ne in ba za ka iya cetar da mutane ka fitar da su daga bala'i ka nuna musu matsera ta ba to ba ka zama mutum ba ba amfana ba ba amfana ba abin da ake bukata kowane lokaci menene tunanin ka yadda za ka tseratar da al'umma me suke mara kyau ka ja da su ka jawo da su cikin abu mai kyau ba ka yi don kana neman allah ya baka duniya ba ko ka tara kaza ko ka tara kaza duniya haba'un surani duniya haba'un surani amfani ne shine ka amfana da abin da yake hannunka a lokacin shi yasa su fahimta cewa wa malmar illa ibn yawmi mutum ba wani abu ne mutum ba tsara ranar da yake ciki yau ne kai tsakaninka da ubangijinka gobe kuma sai mai tsawon kwana ya kai jiya kuma kayi kuskure ni istighfari yau haka sufanci ne yi zari bi ma fata abin da ya wuce saboda ce ka yi kuskure yau kuma ka gane shekarunka na karuwa na raguwa da lokaci daya yana karuwa yana raguwa da lokaci da duk lokacin da ka kara numfashi ka kara cikin zamantakewanka na duniya ka ragu kuma cikin zamantakewanka da lahira a lokaci ne komai ya tafiya a lokaci daya to ka san yadda za ka yi ka amfana ka gyara tsakaninka mu'amala ka ta yi kyau kai kanka ka fara sanin kai waye babda abin da ka suka su manta din min alamin sufuri ila alamin ulwi ka fara ka fara sanin me kake kai ka nemi tarbiyyar a haɗa ka da annabi ka yi ƙoƙari me kake yi tsakaninka da annabi ya kake wata kokowa kake yi don ka gane annabi muhammadu ko ka zauna tare da annabi muhammadu ka gane wannan amma ka je bai kana yi ka ne tunaninka kasuwancinka ne kullum kake neman ci gabansa ba ka samu ci gabanka wajen annabi muhammadu ba an mutu wannan abubuwan da zan faɗa a tsaya da addu'a don a taimaki al'umma a tsaya da addu'a don a taimaki al'umma duk wanda ka yi addu'a Allah ya ɗauki bala'i ko ka sani ko baka sani ba yana da amfani shi yasa addu'o ɗariƙun bayan Allah za ka ga addu'a da nake yawan faɗa Allahun firli ummati Muhammadi Allahun barik li ummati Muhammadi Allahun da dawo an ummati Muhammadi ka ɗauki wannan misali 25-27 Allah ne zirri ummati ma bali duk al'umma ne ma da kaji Allah ya musu gafara nawa ne yawan ladanka na tunanin aikin alherin kai samu wani ana wajahantar da kai ne yadda za ka nemi yardan ubangiji da al'umma Allah ma bayarin ne ummati Muhammadin Allah kai albarka wa al'umma ne Muhammadu Allah ma ta jawo al'ummati Muhammadin Allah ka tsallake kuskuren al'umman annabi Muhammadu wannan addu'a an ka dube ta mutane nawa ne ummatu muhammadin ba mutanen garin nan ba ba mutanen nigeria ba a ummatu muhammadin sai ka duba yawan da ake ko wannan aka baka a cikin wurin dinka ne ai wanda ya nuna maka wannan ya nuna maka hanyar alheri duk ba lokacin da ka yi wannan addu'a al'umma ne muhammadu kowa sai an cire maka misali za a ba da lada goma goma to goma goma nan fa nan kowa ka samu wanda kuma ya nuna maka shi ma ya samu dan Allah ya annabi idan aka je lahira shi wata jami'a mutane nawa zai shiga da su aljanna mu fa babu ne cikin akwai kuma ta hanyar sa muka san yin wannan shiga kuma duk wanda ya dauka yi muna da kamisho ko ka ki kaso in kana da lada goma muna da lada goma kuma wajen bangaren sanar da kai in ka sanar da wani kai kuma kana da lada goma muna da lada ishirin muna da lada ka muna da lada wancan idan wancan ya tafi shi ma ya sanar da wani yana da lada goma kana da lada ishirin mu kuma na mun sanar da muna da lada talatin haka ba abu ne ke ninkawa ilayen jamani kai na za ka zo ka ce mana da shau da ya shiga da mutane wani dubu saba'in kana ta fara kai na idan mutum ya zo ya sallah tunanin da kake yi kawai a sallah tunanin tunanin sallah wanda ba kowane kuma da zai yi sallah har ya gama bai wani tunanin wanda ka wani babla to tunanin da za ka yi kawai a sallah to wannan tunanin tunanin wannan in kai da sallah ka karanta sati fati kafin ka juya duk kurakuran da kai za a cike maka da sati fati ana yin ta dai na cike rashin tsayuwa da ba da haƙƙi da sati fati ɗaya cewa ne ya koya mana mu kuma mun koya wanda ya san waye cewa tijani idan kana da rabo kai ma ka ɗauka ko ka gwada mu ka gani tun da mu a ƙa'idar mu ana zama da ku ko tsegumi ka zo kuna suka yi ka zauna kusa da kusa ake an gamar ta maka wa mu kaumun la shi kafin jari lau kuma wanda ya nuna mana zaman shautu da ni ka zo tsegumi ka samu aljanna ka zauna da kuka samu aljanna mun ce wannan sannan mu muke da duk mutumin da zai tsalla bayan la'asar amin bayan azahar ranar juma'a bayan juma'a kafin la'asar ka karanta fatiha da ayatul kursu ɗaya ina a kaina goma sha biyar kana idarwa kai istighfari goma astaghfirun laha an cika maka na sallolinka da suka ɓaci shekara hamsin ko shekara ɗari a sararin ɗari na mijiyar شو جاني يقوى أمانا فاتحة آية الكرسي آية إنا أعطينا قوم الشاهد ركعه إنا أعطينا صلى الجمعة بعد أن صلى الجمعة كان الأسر الجمعة هو أجي سنة إن تجمع تستغفر الله سوء قوما an cika maka sallolin shekara hamsin wanda ka lalata su ko shekara da mu ne muke da wannan kuma aikin shautu da ne nawa suka ɗauka suke yi mutane sun shautu da ne da kuma da mu ne wanda shehin ya nuna mana in ka zo aka yi ka in aka zo aka rasu a ce a karanta fatiha ɗaya ƙulwallahu sha ɗaya kulwan lawo sha ɗayan nan duk mutumin da ka karanta masa kulwan lawo sha ɗaya ka ba shi kyautar aljanna ne burjin fijar da burjin fijar da in aka ce burji alƙa'idar duniya shine hotel da ya cika a duniya wanda yake ɗaki dubu ka gina musu ka ajiye masa mu ne aka ce mu taimaka wa juna mu a wajen zama aka yace fati a dai kulwar lau sha ɗaya kuma ce salatin fati goma a ce kuma an ba shi kyauta ya yanzu wannan mu kuma irin namu gara ba ta idan ka yi kai gidan Allah na ka samu man sana alakumul ma'ruf fa kashiru man da ya sallah da duk irin wani da muna da shi waye malamin shautiyar ne saboda haka mutane nawa aka shigar da su aljanna ka je makabarta ba ka san ma abin da kake ba ka tsaya ka karanta musu fatiha da kulwan nan sha da sanin fati goma ka ce a basu a basu a fadalan Allah an ka bayar da ɗaya duk kowa a makabartan siyasa ka ba shi kyautar aljanna halin na da rashin su ga yadda suke da wannan sirrin wasu suka je sai da su yi kunkuni ba su abin da su yi ba saboda ba su da malamin ba su da malami subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar idan ka faɗa su goma an baka aljanna an gina maka aljanna an ajiye maka an gama komai da komai an ajiye shi kul wallahu aljanna ne goma sha ɗaya aljanna ne su kutum amma irin dizainin kan wannan aljannan ba irin dizainin din aljannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar guda goma ba ne wannan in ka ɗauka irin wannan shauki ya ɗinta ne nawa zai shiga da su aljanna saboda haka mun yi kaɗan dan mai sani ne sani eh shauki ya shauki ya ne mu kuma mun san mene ne shauki ya ne yawa duk almajiransu an cika su ne da sirrori sirri an cika su ne da sirrori almajiran shauki ya ne abin da ake nufi da sirri ya ake ake yin fanadol kwakwat iba ko ɗan yake ke mata to sirrin mai yi din ya sani muwa muna da sirrin ƙwayoyin mu kenan muna da namu yadda muke idan kai naka sai ka sha mu muka yi ne a ciki muke sha muke ci da namu ka ɗauki kaza ka ɗauki kaza ka ɗauki kaza wannan shi ne saboda ka idan mutum ya sani ko bai sani ba an yi mana abubuwan da ba za mu iya cewa ko mu yi zai muke Allah ya saka ya mu da muke amma ba mu da wani abin da za mu iya faɗa masa su haka Allah yi wa manzo Allah haka kyautan Allah ne wa manzo Allah haka kuma abin da goje shi wasu jami radiyallahu ta'ala anhu wanda zai tsaya a tsaya kowa a zuba mar abu a cikin ƙirjinsa ya fahimci yadda zai yi kirci al'umma haka kuke fata Allah kare sa mu kunya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yau zai yi taɓa karatu na so zan karanta wasiyar manzo Allah amma bari taɓa karatu ko a gurguje ko da minti goma fita da ni sauran kuma in shiga in karanta menene wasiyar maza Allah sallallahu alaihi wasallama ranar da kafin ya bar duniya saboda mu dinga fahimtar inda muke kai kuma mu yi aikin da ya kamata kuma mu rike abin da za mu rike mu watsar da abin da ba ya kyau don maza Allah ya kawo shi a dubbule ya aka kawo abubuwa jiya muna magana abin da ya faru a cikin sahabban manzala a bayan sahabban manzala sannan da abin da ya faru a kan abin da ya shafi wato a ma'awar da al-salafi wal aima min ittiba sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi amrihi hina sallati zurhu laysa rak'atayn a wani labari lokacin da ya tsalla a zulhulaifa ya ce rakatai ne raka a guda biyu faƙali ce asnau kama ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya asnau na yi ne kamar yadda na kaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake aikata wane ne Umar bin Khattab Abdullahi bin Umar Jabal sunnati Jabal sunnati yake cewa wani aliyu sai na ali bin abi talib shine qarana abin akwai abin da ake kira kirani akwai abin da ake kira irani akwai abin da ake kira tamattu tamattu niyya ne na aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi tafiya aikin haji abu uku yayi lokaci daya manzo Allah ya fita ya tafi aikin haji hajjatul wada'i ake cewa hajjatul wada'i manzo Allah haji da yayi a duniya ita ce hajjatul wada'i to amma da ya tashi fita ya fita da mutane dubu ɗaya da ɗari hudu ne da ya zo zulhu laifa ya yi niyyar da zai yi ya ɗauka wakila manzala a wajen sallah da ya nafila raka a biyu bayan wanka bayan fita daga kayan gida ya sanya wato wannan likafani na aikin manzala sallah da sallama yana shiga da ya yi nafila raka a biyu a wajen sujudin yana zama ya assalamu alaikum to a wannan lokacin ya yi niyyar wato aikin hajji abin da ya riya shi ne mai ifradi nawaitul hajja wa haram shi bihi lillahi ta'ala sai dauki kabbara labbaik allahumma labbaik wakila ka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yazo zai hau doki tukunna yayi harama amma nawaitul hajja nawaitul hajja wa haramtu bi lillahi ta'ala wannan shi ake kira ifradi wannan akwai abin da ake kira ifradi shi in kai niyyar aikin haji ba za ka cire kayanka ba sai an gama komai shi ne ifradi akwai abin da ake kira kirani shi kuma kirani za ka ce nawaitul hajja sai ka ce wani umrata ma'am nawaitul hajja wani umrata a wajen niyyar ne ake bambancewa sai aikin su kuma sannan akwai tamattu shi kuma ba niyyar hajji ake yi ba za ka ce nawaitul umrata ne wa haramtu bi lillahi ta'ala sai ka shigo makka ka yi umara ka yi saisaye sai ka koma sai ka zama hallali ka sa kaya irin na gari shi na ke kira samatuyi za ka yi yanka mai kira ne zai yanka mai wannan zai yanka mai samatuyi idan mutum ya yi ranar takwas ga wata to ranar kuma zai fita shi ne za a tafi yau tarwiya ranar za a fita zuwa aikin hajji to a ranar ne mutum kuma zai ce nawaitul hajja kaga umra ya fara niyya duk zaman ka na makka kana cikin kaya ne na gida ranar da za ka tafi minan shi ne yau tarwiya ci takwas ga wata to a ranar za ka yi wanka sai ka cire kayanka na gida sai ka sa kayanka na fama likafani sai ka yi miliyan hajji wanda shi ake kira da bincike sai na usman bin affan yana tamanci sai na ali bin abi talib yana kirani sai da fatima zahra ta yi ta yi kirani lokacin tafiyar su da manzo Allah sai na ali bin abi talib an tura shi Yaman ne je karbo hadaya kaya kafin ya zo ya zo sani ta sa ta ce me ya faru ce Allah ya tambaya wanda suka zo aikin hajjin nan kowa ya zo da dabbarsa na hadaya wanda bai zo da shi mutum ya koma mutum mutum to a tafiya ɗaya ne maza Allah ya yi kirani ifradi tamattu'i tafiya ɗaya wannan hajji kuma shine na ƙarshe matsala sallallahu alaihi wasallama shine na farko shine na ƙarshe a cikin addinin musulunci to sai na aliyu ya yi kira ne sai usman bin affan sai ya ce masa tara anni an hanna ɗan wata ƙwallo ka ganna ana mutane kan su yi kira ne su yi tamaki amma kai ka aikata قال سيتي لم أكن أدب سنة رسول الله لقول أحد من الناس كنا فهمت بذل كسر bazan bar bin sunnan annabi ba saboda faɗan wani daga cikin mutane yana magana ne da usman sa'ansa ne ko sa'ansa ne kamar ni da malama ne mu yi magana akan ilimi ya faɗa abin ce a ya faɗa mu faɗa kai ne ka zo ka shiga tsakanin mu ka fahimci abin da muka fahimta to wa karaira ni ko shi wannan abin da yake faruwa kenan sa'anni a ilimi in suka yi magana su suka san abin da suke magana a kai wanda kai kuma kana dan muzab zaman lasta bi majnunun wa lasta bi aqilin kai ba ka ci ba kai ba ka yi ba ka shigo kuma ka ka shiga tsakanin wannan abu sai na ya fara dole a to mun ya ya kuɗi ba sai na ali ibn abi talib dan sun yi jayayya da sai na usman sai ka ce to kana ba sai na aliyu ka korawa sai na usman a zaki waye taka su zaki suka yi junansu ba haka abin suke ba sai na umar bin al-khattabi an samu tsakanin sai na aliyu sai na umar ya ce da ya zo zai yi kirkin hajjar al-aswad sai ce innaka hajarun lan tanfa'a wa lan tadur ba za ka amfanar ba za ka cutar ba sai magana aka kwashi aka gani ga wata ina ne sai ta innahu hajarun yanfa'u ya yadur dutse ne gaskiya ne amma yana cutarwa yana amfanarwa sai ka ce umar da jahili ko sai na yi ya ce innaka hajarun walau la ra'aytu rasulullahi qabbaltuka ma qabbaltuka ba dan naga annabi ya maka kiss ba da ba zan maka bace sai na umaru yace innaka hajarun lan tadur lan tadur wa lan tanfa ba za ka amfani ba za ka cutar ba sai na ji yace innahu hajarun yadur wa yanfau yana cutarwa yana amfanarwa magana ji ne wace daya ga tanakuri ga isbat me sayyidina umar yake nufi ya faɗa haka sai na umar yake ya ga hadisul ahadi bil islami sababbin yan kauye da suka karɓi musulunci an hana su bautan gunki sun zo sun hana tsotsan dutse an ce kuma akwai yardan Allah me yasa aka hana su tsotsan nasu shi yasa yake walau la ra'aytu rasulullahi qabbaltuka ma qabbaltuka ba dan naji annabi ya maka wata ba zan maka ba domin ba za ka cutar ba za ka amfani ba sai na yi shi matsayin hukunci da bayanin abin ai alahira dutsen yana ba da shaida wa da ya mu in ba ka yi kifinsa ba zai ce ba ka yi ba wanda shi to kai kuma kana nan muzabzabar muzabzabi na bai na zalika kai in karfin hannun abinka bai kai ba nan kuma kai ba yi maka ɗagar ba ba ka kai ba ka tafi gefe da gefe amma ka ce kai malami ne ka zo ka ware ɗaya kuma kawai ka tura mar ma ashar wai kai ka fahimci addini to sai na ta ina ake kaiwa ta ina za a fara wannan ba gaskiya ba ne wani sai na yana cewa ala inni lasu bi nabi ni ba annabi ba ne wala yuha ilayya ba a mun wahayi walakin sai dai a amalu bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi ina aiki ne bi kitabillahi da littafin Allah wasu na tunanihi da suna annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa da ta gurgurdan yadda zan yi masa da saboda ita kula haqqa tuqatihi annabi Muhammad ne yake yi isa ba sahabban annabi ma ba wanda ya isa wannan haƙƙin Allah ne shi kadai ita kula haqqa tuqatihi amma kowa masa da ne gurgurdan karfanka gurgurdan istida wa qala ibn mas'ud Allah ibn mas'ud yana daga cikin wanda suka samu jariya da shi da sajid zaid bin sabit wa sabit shi ne wanda suka hada al-qur'ani zai bin sadis zaid bin sabiti lokacin da aka zo aka haɗa alƙur'ani lajanan farko sarfe ya je wajen abdullahi bin mas'udin ya ce ka kawo ƙur'anin da ke wajenka za a rubuta sai ya ce na haddace alƙur'ani tun kana cikin mahaifiyarka mahaifiyarka bata musulunta ba saboda haka da kai sabara da aka kora mar aikin wanda aka kora mar din da ya je sauran na wajen bai karɓi sauransu ba ya karɓa wanda ba su bashi ya ya hana su ya kyale su wanda suka bashi ya zo ya karɓa duk dama kai ka ji a wajen manzo Allah wannan ya ji a wajen manzo Allah wannan ya ji a wajen manzo Allah wannan baya nan da ya zo ya hada wanda ne ya tabbata wanda ya hada ai ma'amurin fahimtarsa a nan ko da akwai wani abu ai tsakanin su ne tsakanin su ne amma tun da shi ma'amuri ne an hore shi ne ya yi ai ba dole bane ka gane wani abu na Allah sai ya biyo ta hannun wani ya zo da yawa a sai ya zo da wani sirrin da uba ya amfani da shi da yawa da yawa almajiri sai ya fahimci abin da malamin sa da yake karanta da shi bai gane ba kuma ba ku sani ba ne wurudu ne saboda dukkan ɗan adam an gine shi da ba zai yi malaminka malami ne amma a kujerarsa a wajen Allah tuntuni an yi shi ne daidai da bakin karfi shi kuma almajirin zinari ne dan bakin karfe ya gyara zinari ya dawo zinari ai zai zama yana da hasken da malamin bai da shi annasu ma'alimu mu'amalar da Allah zai yi da shi ba irin wanda zai da mu'amalar da ake da zinari ba shi ake wata gulla ba ba shi kuma ke wa bakin sauran abu da suna dai ba irin ɗaya sai ka ce a bai yi ba sai dole irin naka da ka sani kai wa kai wa ne abinda fa Allah ya ce wa mandala tilka rusulu fa kanna ba'dhum minhum ورفع بعضهم بعضا akwai minhum daga cikin su kuma akwai man qassasnahum alayka wa minhum man lam nuqassishum alayka man zalla man zalla so ya kake kai ga tantaban koko matar ka ma baka san ka ba matanka ma baka san ka ba kuma gashi kuna kwance daki daya kai mai ma kafi yadda da idan su kafi yadda da kai amma ba wanda zan juna duk su mun buku mun kuma yadda kuke zaune kana zaune da yar wuta ne bata sani ba dan wuta ne yake zaune da yar aljanna ba wanda ya sani kuna nan a dunkule manzo Allah ba haka ba babu wata mata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aura a duniya sai mata shi ta lahira mata ka ta duniya mata ka ta lahira a fara tambaya abubuwa ga sunan barjar amma mutane su kasa kwamfutan sai ce hacke shiga cikin abin da ba shi da hannu ba a ce maka kuma dole sai ka nemo ba ba wanda ya saka amma akwai wanda Allah ya keɓance su ya sa su daga ciki wannan Abdullahi bin Mas'udi ya haɗa ci surori a bakin manzo Allah 70 da wani abu yace ribu وسبعون سورة حفظت من فن رسول الله amma da bai bayar a cikin wannan ka'idan ba ba sa a ciki ba wanne ne kuma ya gama duniya nashin ko wancan din saboda aka faɗan su ba zai cutar da mu da komi ba rashin fahimtar su ba zai amfana da mu da komi ba sun cancanta su yi sun cancanta su yi saboda su suna yi ne suna yi ne don hasara ko suna yi ne don su samu kusanci da annabi Muhammadu falyata da fasil mutanafi su ba su ba ma almajiran su mun ga maliku ya faɗi abu azbagu ya ce bai yarda ba ibn qasim ya ce ya yarda ibn sha'ban ya ce bai yarda ba ibn rushd ya ce ya yarda haka kuma almajiran maliku ne maliku ba abu ne ba da akaram kallahu ba wai mun raina ka ba amma mun fahimci abin ta waje kaza ne ke ku aje na ku wannan ma aje wannan aje aje duk aje duniya za ta yi amfani da shi kaga ba irin namu ba in baka san abin da ba in baka san abin da na sani ba kai jahili kai na aka yi haka kai na mutum ya duba wani tafi a al-mafsuta na ibn rushd idan ka ga mas'ala a gidan malikanci kawai yanda almajiran maliku wasu ce sun yadda wasu ce ba su suna ganin maliku bai dace wannan magana ma abin da ya kalle shi ya kalle shi ta wani kaza ne a bar shi amma kaza kaza kaza ba wanda ya ce wani jahili duk ana fafutukan yadda a fitar da duniya ne daga cikin zulumi haka kuma ya kamata a fahimci addini Allah ya kiyaye ina ganin ina matsa wasiƙa na ba za ta karatu ba ba zan tsaya a nan saboda mu gwada karantawa wasiyar manzana sallallahu alaihi wasallam walau kalla saboda ba zan so a rike mutane ba da lokaci ya kai da ya kamata to a gurguje zan ce mana mun gode wa Allah kuma a sake tsayawa sosai kamar yadda na faɗa baya kuma a buɗe kunne a ji wasiyar sai na rasulullah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim hadi wasiyatu nabi sallallahu alaihi wasallam al akhira wasiya manzala na karshe lamma nazar fi zaja nasrullahi wal fath idza ja ta sauka da wafatin manzala kwana 80 a wadansu riwaya manzala sallallahu alaihi wasallam bayan saukan izaja da kwana 80 shi yasa wanda ke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan daga nan babu wani abu da ya sauka ko duk wani abu da ya sauka bayan bayan wannan babu jahilai saboda wannan a hajjatul wada'i ne manzala sallallahu alaihi wasallam yana da shekara nawa 62 a shekara na 63 a shekarar da ya yi wannan aikin hajji yana dawa shekara da ya kara sauran abin da ya kara shekara 63 kawai zance kenan domin shekarar da ya dawo shine ba a mai ta shekara ba manzo Allah ya koma ga Allah to a ciki ai akwai kwanaki ko to a cikin kwanakin saura kwana 80 aka saukar da izaja wato lamari ya zo kusa kenan sannan saura kwana uku Allah ya saukar da wata ku yawon tarki na fihi ilallahi wannan shine malamai sun tafi saura kwana uku yau maza Allah ya koma ga Allah ayat ta sauka kenan na ƙarshe a cikin alƙur'ani marika rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi rashin lafiya kama labi ta an haraja ila nas yawm al-khamis manzo Allah bai zauna ba sai fito wajen mutane ranar alhamis wa qad shadda ra'su bi isabatin manzo Allah ya daura kansa mun ce bi isabatu mun ce da kalli kalli isaba eh yanzu har ce dan dai ya ce dan dai akwai shi a zamanin annabi ne eh saboda MBB dai MBB a in muka ce kalle ko kowa ya hakura eh ko na farqa min bara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hauka minbari wajalata مستر الوجه من قال صلى الله عليه وسلم يذون فسكن سيئي فجبتي تدلو عيناه صلى الله عليه وسلم إذا من قال إلى حوي ثم دعا بلال من قال سيقرا بلال الحبشي فأمره أن ينادي في المدينة yake fita ya kira mutane a cikin madina in an ijtama uli wasiyatu rasulullah ku zo ku ji wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa innaha akhir wasiyatu lakum wannan shine karshen wasiyar manzo Allah gare mu fanadal bilalu bilal ya kira faita ma sagirun wa kabirun anana da manya suka shigo tarku abwaba buyutun muftatan sun bar kofin dakunan su kowa ne wa aswakum ala haliha wato kasuwa haka suka fita suka bar kasuwar ba wanda ya rufe kasuwancinsa hatta harajital azara har yan mata suka fito min shigar hinna daga cikin gidajensu ma'ana kowa an masa izinin fito da ya suka wace ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan su wace mazala hatta gabtal masjid har masallaci ya cika bi ahalihi da mutanen manzala wanda bi sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzala yana cewa wasi wasi liman wara'akum ku yalwata ku yalwata na bayan ku su shigo ku yalwata su makaman nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lillah manzala sai ni yana kuka wajen ubangiji wa yantarju yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fahimil Allah ya yi godiya wa Allah wa suna alayhi ya yi bi Allah wa salla ala al'abdiya ya yi salati wa annabawa wa ala nafsihi ya yi salati wa kansa sallallahu alaihi wa sallam suma qala sai fada mutane ana muhammadu bin abdullah ni ne muhammadu dan abdullah bin abdul muttalib ni ne muhammadu dan abdul muttalib dan abdullah dan abdul muttalib ni ne muhammadu dan hashim العربي الحرمي المكي الذي لا نبي بعده وباب وانا النبي بعده ايها الناس يا قومتني اعلموا كسني ان نفسي قد وانا فراقي من الدنيا رينا ان قراتا lokacin kiran raina ya yi wa hana kiraki mina duniya lokacin bayyana duniya ya zo واشتكت إلى لقاء ربي إنا ألا ألا يقبض روحي نانا ألا ألا يقبض رب بيت الإنسان فواغناه على شراك أمتي أما بجن سكينا يا يا الأمانا بجن سكينا أخم الأمانا لما لمن يلي سورانا فواغناه بجن سكينا قال ala firaki ummati ma la yaquluna min ba'di me mutane na za su faɗa bayana me za su aikata bayana Allahumma sallim sallim bi ma'ana ummati Allah ka tseratar Allah ka tseratar wato al'umman dai ayyuhan nas ya ku mutane isma'u wasiyati ku ji wasiyata wa uha ku kiyaye ta ku haddace ta ji manzo Allah wafazuha kiyayewa ku haddace ta kuma wal yabligu shahid minkum al ghaib wanda yake nan ya faɗa wa wanda bai zo ba ya faɗa masa halin da ake ciki abin da na faɗa fa innaha akhir wasiyati wannan ita ce karshen wasiyata lakum gare ku ayyuhan nas ya ku mutane qad bayyana Allahu lakum fi muhkam at-tanzili ubangiji ya riga ya bayyana muku komi fi muhkami tanzilihi a cikin littafinsa ma a halahu lakum Allah ya faɗa muku menene halal wa ma harrama alaikum Allah ya faɗa muku menene haram wa ma ta tuna Allah ya faɗa muku me za ku aikata wa ma tanfun Allah ya faɗa muku me za ku kore fa'alu halalahu abinda Allah ya ce muku halal din nan shi ba za ku yi wa harimu haramu abinda Allah ya ce muku haramu din nan fa ku bashi domin duk gurin da Allah ya ce maka wannan abu haram ne ba wai ya gaya maka ne dan kai in kai zai cuci Allah ba kai ne cuta fitsarin fako ne komawa kan mai shi yake shi abinda dai ake haramu wa amiru bi muta bi mutashari ku yi imani da abinda kuka kasa gane shi suna abin mutashari wa alamu wa'amilu ku yi hukunci bi muhakamin bi da abin da ya hukunta wa atabiru ku lura bi amsalihi da misalinsa sun marfa a rasu ila sama sai manzo Allah ya kai su sama haka fa qala yace Allahumma hal ballagtu ubangiji na isar fashhadu ku shaida ayyuhan nas ya kumtani iyakun wahadil ahwa na hane ku da barin son zuciya a balatul mubilla batacciya mai batarwa albashirtu min Allah wanda ta yi nesa da Allah wa min aljannati ta yi nesa daga aljanna alqaribatu min an-nari wanda ta fi kusa da wuya hawa mutuba'a ruwa ma mun kama maqama rabbihi wa nahannafsa anil فإن الجنة هي المأوى وهذه الأهواء وعليكم بالجماعة ناهو ليكم duk lamarin ku da kuka yi cikin jami'i cikin jama'a idan kuka taru a nan muka yi addu'a Allah zai mana komai saɓani kai kai kaɗai ni ni kaɗai sharaɗan da ban iya bayarwa ba tuhuma na za a yi haka aka ce ka yi saɓani kenan amma a dunkule cikin jama'a in mun ce menene hanabi mu Allah ka ɗauke bala'in nan mu karanta salatin fati daidai dan Allah ɗauke bala'in nan wanda ya iya da wanda bai iya ba tunanin mu zauna mu yin Allah zai duba dan shi muka yi haka dan a ɗauke waɗansu bala'i shi ya halicci jama'an da ya tura wa bala'i har ku kun fara jin tausayin haka to kuma yake nan da ba ku yi su ba kuke jin tausayin su balle mu saboda haka a ba a ba ku biyan bukata shi ne jama'a shi ne jama'a misali ba wai na faɗa muku abinda na faɗa shi ne iyakar na misali ɗaya ne daga cikin miliyoyi wanda da shi za a yi amfani wal istiqamatu kuma ku tsaya shi ne istiqama fa yana haƙari ba min Allah wato tsayawa kusanci ne zuwa ga Allah qaribatu min aljannati kusanci ne zuwa ga aljanna bayyatu min nari ya nisanta ga barin wuta ثم قال في من الله اللهم هل بلغت ubangiji na isar ayyuhan nasu ya ku mutane Allah Allah fi dinikum ku ji tsoron Allah cikin addinin ku wannan addinin wa amana cikin ku ji tsoron Allah cikin duk abin da ku karba amana duk abin da aka ba ku amana intisaban ne ka tashi a ciki ne an nasarta maka ne ka karba ne ka ji tsoron Allah cikin amana ka ji tsoron Allah cikin amana duk wani abu da kake da shi dina amana ne an baka amanar lafiyarka haramun ne ka je ka yi zina an baka alaman an baka amanar lafiya haramun ne ka ka cuci wani an baka amanar dukiya haramun ne ka je ka sa kuɗin a gurin da ka cutar an baka amanar gashi nan dai yana nan da yawa hanya shi ma bila adadi sai inda aka fitar kawai duk wa'annan amana ne akan mutum kaga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ai amana ce kullukum ra'in dukkanka kallon idan kama amana ne an ce ga abin da zaka kalla ga abin da karka kalla ya yi wallazi na amanu gabbu min absarikum ko ko ba haka bane duk amana ne aka baka saboda haka ka kiyaye an baka amanan har balle harshe da farji balle balle wanda maza Allah ke cewa ay kubun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'id alsinatuhum irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa duk amanoni ne a jikin mu amma gaba ɗaya mutum yana ganin kawai ya cancanta ne aka mata ba komai ya wanda ya ga dama zai zaga a yi dariya ya shirya wani makirci wannan ya yi ƙoƙarin bata shi wannan bai yi abu bai ce ya yi walƙazafin muminati musinati lagilati gashi na dai duk mutum shi yake jawo kansa datti duk mutum shi yake jawo kansa datti wai ma da harshe wai ma wanda suka fi bala'i harshe farji sun fi bala'i a cikin amanonin da aka bayar Allah ya kiyaye Allah Allah ima malakata imanukum ina hada ku da Allah cikin bayi mu ba mu da bayi ko to tuna ba mu da bayi muna da wadansu abubuwa da Allah aka nasabtar mana wannan ka lura da shi bangaren amana ka shigo shigo shigo haka muke son mu dinga da rinka da tarbi eh na ji daɗi Allah Allah ka ji tsoron a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah fi amana cikin da fi ma malakat aimanukum cikin abin da Allah ya baku duk abin da ya shiga hannunka ka ji tsoron Allah ko menene kar ka yi zaton ubangiji yana cewa alam tara ila alladina baddalu ni'matallahi kufran wannan abun wannan abun yana da wahala Allah ya baka naira dubu kai nishadi kai nishadi sai ka ci abin da ya kamata barin je zan sha wiwi ka ji nuna godiya a godiya mana badalun ne mata kufuran ga wata tsohuwar fasika bari ka yi mata kyauta saboda ta yadda da kai badalun ne mata kufuran duk wani abin da ka yi wanda arzikin da Allah ya baka dan ka ni'imci ne ka gode wa Allah sai ka shiga abin da ya hana ka ai ka juya ni'ima ya koma kafirci duk amana ce Allah ya kiyaye fa at'imuhum ku ciyar da wanda suke karkashin ku kar mutum yana karkashin ka kamar azaba da rashin ciyarwa ni mata ku nuna ka ciyar da shi abin da kake ci kar ka ce shi bai cancanci ya ci abin da kake ci ba zai raina ka kai ma baka san yadda Allah ya sa aka rubuto maka wannan din ka ci ba eh ka sha ruwa ya makale maka kamar yadda an sha ruwa ba ya makalewa ko wallahi sai Allah ya makale maka ruwan ya ki wucewa ya ki dawowa kai ta kaki ya ki an kuma ya tashi baka wa Allah sai fitowar ta hanci ka ga ko kana hawaye ni'ima ne ruwa amma Allah sai canza maka hanya saboda ya nuna maka ka saba shi ma ba zai gwada ka wa albisu min ma talbisu ku sa kaya irin wanda ku sa musu kaya irin wanda kuke sawa wala tukallifuhum ma la yaquna kar ku dora musu abu da ba za su iya ba ka ce dole cikin dare kana sanyi ka ce sai ya je ibo ruwa kai ko ba za ka iya kana tabuni ko ka yi masa wani abu da irin wayannan ina kawo shi ne ala wajen da misali kun na kawo dai ba wannan nufin abin da Allah yake nufi iya wannan bane a'a ala wajen da misali wallahi masalul a'la amma dai mai hankali zai gane abin da nake nufi na bainahum lamun wa damun su ma fajini ne a jikinsu da nama kamar yadda kuke wa halkum amsalikum kuma halitta ne irin ala kusani man zalamahum wanda ya zalunci wanda suke karkashin mulkinka shago ne an baka amana a'a yan uwanka ne marasa galibu ka dauko kana suna hannunka kana azabtar da su don kana ganin su ba su da shi sun zo cin arziki a wajen ka kai ka bance arzikinka na Allah ne ba naka bane kai ma kai ma cin arzikin ne kawo ka da haka akwai wanda ya haihu a gidan shi da ya gina aikin babanka ne ko haya ko ya gina maka saboda ka cin arzikin wani kai saboda ka kai ma wani yazo cin arzikin ko ka tarar da dukiyar a ajiye an ajiye maka to aikin mahaifanka ne dai ko masoya ko iyaye ko masoya to kai ne ya sa za ka cutar da wani duk abin da mazala yake magana kenan rada zai ba duniya wala ta zalin ma la ta imuna fa inna lahmun wa damun wa hadbu amsalih ala man zalamahum wanda ya zalunce su ana hasimu yawmal qiyamah ni ne zan tsaya musu ranar tashin kiyama wannan abdullahi bin mas'udin ko abdullahi bin abbas ne daga cikin abadala ya daki wani bawansa yana dukansa yana dukansa yana a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi bi ma'ana altaju billahi altaju billahi yana dukansa sai ga manzo Allah yace a'udhu bi rasulillah altaju bi rasulillah sai dai fada bulala sai manzo Allah yace abdullahi kana dukansa ne kana ganin ba komai ba to wallahi idan ka cutar da shi ni ne zan karba masa haƙƙin salatin tashi kiyama wannan magana ce ai na wallahi wallahu hakimukum hakimuhum Allah shine mai hukunci Allah Allah fi nisa'i ku ji tsoron Allah a cikin matan da aka ba ku matan da kuke aje da su a gida mutum ya je ya ci indomin da kwai a gida ya bar ta da tuwo ba miya ta yi magana ya kai mata duka ko tana tsoron zai sake ta saboda ya san gidan suwa su da galibu billahi azim ba wanda zai haka kai a wajen Allah idan ku aka baka dan aron lokaci to gurin da arziki yake zuwa maka karshen ta kai baka ji tsoron yadda abin da zai fito maka a karshe sai ka zo kana gumi duk wanda ya saba wa Allah yana dariya sai yayi kuka sai ya yi kuka ba a bin Allah yadda aka ga dama a'a ka bi shi yadda ya ce ka bi shi ka bi shi yadda ya ce ka bi shi ba wani abin da za ka yi ka burge shi domin mala'iku suna nan bayi ne ajiyayyu wanda ba abin da suke nema abin da ya umarce su suke yi ba sa sabawa cikin abin da ya hana su Allah ya kiyaye ufu launa muhurahunna ku cika musu kudin sadakin su kar ku ba su ku yi musu dungu don kun ba su sauran ku rike wala tazlimuhunna kar ku zalunce su fa ya'rifu kuma sanatukum yawmal qiyamati idan kuka zalunce su dukkan aikin ku na alheri zan tashi kiyama za a bayar musu a basu ku kuma za a ce ka su mai gilan nari Allah ya kiyaye ala yace ubangiji hal ballattu na isar ayyuhan nasu ya ku mutane ku anfusikum wa ahlikum nara ku kiyaye kanku ku kiyaye ƴaƴayenku ahlikum kusan ƴaƴaye a nan annara shiga wuta nawa ne suke zuwa masallaci ba sa zuwa da ƴaƴayensu sai su bar ƴaƴan a gida su su yi masallaci akwai Allah in yaran suka tashi ba su san ibadan ba kana da manza kai za ka zama kana da martaba a wajen su a wajen Allah a duniya ma ba za ka zama balle lahira duk wani abin da shari'a ta sa in ka kiyaye shi to ka kiyaye komai za ka zauna lafiya in kuma ka saba to komai zai iya faruwa Allah ya kiyaye wa allimuhum ku sanar da su ilimi wa addibuhum ku yi musu ladabi fa innahum indakum awanun ra'ayin kuma taimaka ne a gare ku wa amanatin kuma amana Allah ya ba ku ala ubangiji ka ubangiji hal ballabtu na isar inji manzo Allah ayyuha nasu ya ku mutane adiru wulati umurikum ku don da ka shugabantar ku ba ka ce wannan su ne shugabannin ku wala ta'suhum kar ku sabe su ma'ana kar ku fada ba ku ce wallahi da zan ba wani kana abdul habashiyar mujdi'an ko da bawa ne wancan a nan kuma ko da tana ganin shi kaskantaccen kaskantacce ne wanda kai kake ganin bai zai zo zauna kusa da kai ba mujdi'an wanda bai kai komi ba wancan kuma ana magana ne akan baki da larabawa saboda mutumin da ba shi da gashi yalo yalo a yayyanki ya sa gani kamar kuda ne sauka a kanu sai kwarai za larabawa in mafi yawa an shiga cikin tsohon kai baki ne yanzu suna taɓa cikin wasu gani ko ka shafa ne saboda ba san akwai wani abu kamar haka ba mana ɗa'ahun wanda ya bi shugabanni fa kada ƙa'ani ni ya ji wa mana ƙa'ani wanda ya ji ni fa kada ƙa Allah Allah ya ji wa mana asa'un wanda ya saba musu fa kada asani ni ya saba ma wa mana asani wanda ya saba musu fa kada sallah Allah ya saba masa ala kusani la ta'arju alaihim karku musu fito na fito wala tanqudu ahuduhum kada ku warware alƙawarin da kuka dauka da su ala ku shaida hal balagtu na isar da abin da kawai da ke isar mu Allah ka shaida ai wannan shi ya ku mutane alaikum bi hubbi ahli bayt na ce na hore ku da ku so hadu baiti rasulullahi ali ali ali ali ali jafar ali abad wa hum shuraka wa ilayhi nisbatu shuraka ali baiti rasulullahi alaikum da yuga mana fil qur'an na hore ku ku dinga kiyaye wanda suka da kiyaye qur'ani ku dinga ku so su alaikum da yuga ulamaiku na hore ku ku so malaman ku la tabghuruhum kada ku dinga sa su fushi kada ku dinga kiyaye su wala ta'saduhum kada ku musu hasada wala taqdanu kada ku musu kada ku dinga sukar su ala kusani man ahabbahu wanda ya so su faqad ahabbani ya so su wa man ahabbani wanda ya so ni faqad ahabballa Allah ya so wa man abghadahu wanda ya kisu faqad abghadani ni ya ki wa man abghadani wanda ya ki ni faqad abghadalla Allah ya ki ala kusani hal balagtu na isar sakon da Allah ya mun na isar muku ayyuha nasu ya ku mutane alaikum bisalawatil khams ku da kace salloli guda biyar kar ku dinga yin sallar yan wiwi misali bala kar ku dinga yin sallar yan wiwi ana samun biyu sauran a rasa an aka samu jarumi yana yin uku a rana wata rana kuma gari su ce aka yi ɗayan sauran su ne allah ya wani a gama a wani zube to duk akwai irin wannan to abin da ake bukata a tsaya a yi yawa ayiwa na su alaikum salawatu al-masjid bayil wudu'iha wannan kuma ba sai su ba akwai yan ma ba su san ma da yake ba wani ma yana iya yin sallar tarki ce ma saboda abokanai bai da Allah saboda a ce yayin kawai saboda kar a hana shi musamman masu zuwa kwallo yan kwallo na Maradona da su wayo eh duka sai da 'ya'yan musulmai ana sallah ba ruwansu sun ɗauki wannan shine ibada bayan kuma ga abin da yake gaban su kuma kowa duk diyarsa in ya taso ya ya ji kakan da bai ji kakan ba da shi ba duk da wannan da shi sun koma wajen Allah shi ma yana nan wanda yake fita a guje wata ran sai an kama kafaɗin shi a ƙarƙashi in mutum bai isa maka wa'azi ba to kuma ka san cewa dai babu mutumin da yake dawoma cikin wannan rayuwa babu shi wa itmamu rukuya a cikin rukuyi wasu judi har sujadata a sallar ayyuhan nasu ya ku mutane addu'a ka ta amwalakum ku ba da zakan dukiyar wannan abin da yanzu kusan aka ware kenan mafiya yawa ba a yi ba a ba da zakka aksari kuma wannan rashin ba da zakkan miliyan arba'in ba da yake ne za ka ba Allah talatin da tara na ɗari an ka ga dama daga ranar ko naira ko makarkashin ki ba wa har wani shekara Allah ba zai tume ka ba in kana da miliyan arba'in miliyan ɗaya shi ne za ka ba wa Allah ba kuma wa yau ka ɗiri kuɗin ka gina masallaci ba ba kuma wa yau ka ɗiri kuɗin ka ce za ka biya wa uwa ka kuɗin miji ba ko matarka ba ba aikin ba a wannan wannan kai shi a cikin dukiyarka wannan Allah ya faɗa lil fuqara'i wal musaqin wal amilin alaiha wal wal gharimin wa fi sabilillahi wa fi sabili ga sunan sun fi takwas Allah ya kawo ya ce ga sunan in kana da dubu arba'in naira dubu ɗaya ne misali an kana dubu tamanin naira dubu biyu ne zaka ba wa Allah kuma sai ya shekara me aka ya kushe ka ciki to akwai wanda suke ba da fixed deposit fixed deposit ya ce sai shekara arba'in ko sai shekara talatin tukuru za ka karba ba ka bukatar wani abu ba su daga cikin abin da ka yi a wajen Allah yana lissafi duk shekarar da aka je matakan bukai lissafin kuɗin da ke ciki ka cire ba za ku haɗe Allah abin da Allah yake cewa wala tasiban da ladina yafaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum sayadawquna ma bahilu bihi yawm al-qiyamati wallahi mirasu samawati wal ardi dukiyar ta kace ko ta Allah to gadan sama da ƙasa na Allah ne ka san duk dukiya dai daga zinari ne zinari da azurfa su ne asalin dukiya su ne asalin wanda suka fito daga aljanna duk wani duk wani kudin duniya photocopy ne abin da ya sa kudin najeriya zama kudin najeriya mutanen najeriya ne shugabanni suka ce mun yarda wannan kudi in ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai yana daidai da warka wato na dirhami ɗari biyu saboda haka idan ku je ku yi kasuwanci da shi in kuka yi kasuwanci da shi in ana neman wani abu a zo wajen mu mun tsaya masa ko ina akwai shehu eh ko ina akwai shehu sai dai ba ta sani shehunan kudin ne suka ce sun tsaya wa kudin sai aka ce an yabe da kudin a duniya yau suna cewa sun soke sun fita daga shehantar sunan kudin mu takarda komi akwai wanda ya tsaya masa ko ka sani ko baka sani ko menene wannan shine kamata Allah ya kiyaye a ala manzo Allah ya ce man lam yu'ti zakata wanda bai bada zakka ba fala salata lahu sallarsa ba ta yiwa alaman la salata lahu wanda ba yi da sallah fala dina lahu ba shi da addini wala sauma lahu ba shi da azumi wala hajja lahu ba shi da aikin haji wala jihadi lahu ba shi da aikin jihadi allahumma ubangiji hal balagtu ka shaida na isar kuma kun shaida na isar ayyuhan nas inna allah ta'ala farada al hajja ubangiji ya farlanta yin aikin hajji alaman isra'ila sabila ga wanda yake iko an baka kujerar haji kujerar hajjin zai kai miliyan ɗaya da wani abu an ba ka kujerar hajji kana gidan haya ana koranka me zai hana karan ce ka karɓa kuɗin ka yi ajiya ce na ce aikin hajji ba dole ba ne sakan mutane wannan da yake wajibi a kanka me zai hana ka ce a sayar ka zo ka nemi wani gida ka makalar domin Allah madaukakin sarki bai hori annabi Adamu da komai sai da ya fara gida dama aure abu guda hudu ne uku almaskan wadda'amu ko wasutur sannan kuma walƙudurta alaiha ya da muskun anta wa zaujukal jannata ne shikenan me zai hana ka tato a baka kudin ka je ka sayi gida a sabon garin na rami miliyan ɗaya ka sa matarka ai aikin hajji limani sana'a ne kai kuma kana da istina'a ne wannan abubuwa ga sunan a fili mutum ne ta ba wa kan shi wahala kuma an ka sayar ne za ka iya in an kira ka an kira kan ko abubuwan barkano wata ran sai ka je ɗaya ƙwarai da gaske haka abubuwan suke Allah ya kiyaye wa man lam yaf'al wanda kuma yake da iko ya jakin hajjin bai je ba fa ya mutu ala ayi halin sha'a ya mutu a kowane hali ya so yahudiyan aw nasraniyar ko ba yahudi ko ba nasari aw majusiyar ko ba majusi illa an yakuna bihi mardun sai dai yana da wani rashin lafiya habasahu hadisahu wanda ya rike shi aw mana'a aw mar'in min sulani ja'iri ko irin yanzu yadda shugabannin duniya suka hana zuwa aikin hajjin dole eh mani sultani jairin kenan domin corona aka ce ta hana ala la nasiba lahu fi shafa'ati wanda yake da iko ba wa'annan kaidodi ne suka hana shi ba ba shi da rabo cikin bin cikin ceto na wala yuraddu haudi kuma ba zai koyi sharuwan alkausara ba ala ubangiji hal balagtu na isar aywan nasu Allahu jami'ukum yawmal qiyamati ubangiji zai tara ku ranar tashi jiyan fi sayidin wahidin a waje daya fi makamin azimin a guri mai girma wawo shadid ranar kuma akwai tsanani fi yomin rana ce layar fa'u malum wala baruna illa mana talla bi kalbin salimi ba wanda zai amfana sai wanda ya zo wajen Allah da cikakken zuciya ala ku sani hal balagtu na isar ayi wannan sifatu alsinatukum ku kiyaye harshen ku wa ku ayunikum ku sa idan ku su dinga yin kuka saboda tsoron Allah wa haba ukulubukum ku kaskantar da zuciyarku wa asibu abdanakum wajen din Allah ku ji ko kokarin wahalar da jikin ku wajen din Allah wa jahilu adakum ku yi ku yi kokari cikin abokanan gaban ku bi ma'ana musamman ash-shaytan musamman nafsul amara go wa amaru masajidakum ku dinga shiga masallacin ku wa ahlasu imanukum ku kyautata imaninku wasu wani ikhwanikum ku yi nasiha wa yan uwanku kar mutum ya zo manga da aku ka kore shi a ka masa nasiha saboda zakin Allah wa qaddimu li anfusikum ku fara yin nasiha wa kanku wa bazu furujakum ku kiyaye farjin ku wa tasaddaqu min amwalikum dukiyar ku dinga yin amfani ku dinga yin sadaka da shi idan mutum ya rike sai Allah ya ce an rike maka in ka sake sai Allah ya mayar maka domin arzikin ya fi zurallu arziki yana kanka ne nan idan ka sake na hannunka sai na saman ya sauko idan ka rike na saman sai ya tsaya e shi ne manzala yake cewa matsala ce shamsu illa wa bijabbai ha malakai Allah bai taɓa yin gari ya waye rana an ta fito sai da akwai mala'iku guda biyu a gefen dai yana cewa Allahumma adimu fikan halafan Allah duk wanda ya alheri ka mayar masa Allah wanda ya rike ka hada shi da talauci Allah ya kiyaye wala ta hasadu kada ku dinga yin hasada fatin rama hasada cikin hasada na cin kyakkyawan ayyukan ku wala yi ba dukun ba ba kada ku dinga yi da wasu domin yi da wani ya fi zina aljibatu ashaddu min aljina in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatali ku sai ku halaka ala hal balagtu na'isa wannan duk abin da Allah ya turo annabi Muhammad rana ɗaya manzon Allah ya ta aje yana tunatar da mutane ayi wannan shi ayi wannan shi ya ku mutane is auti tikaki rikadikum ku yi kokari wanda suke cikin firzin din nan akwai wanda ake daure shi a firzin wallahi naira dubu biyar ne wallahi wani dubu goma ne shekara uku baya da na sa ina son dan fitar da wadansu na ga sun yi shekara biyu amma naira dubu hudu ne ake rin mutum daya nake a lissafa musu a lissafa zan fitar da mutane ashirin da biyar sai na ga hanyar da ake bi ba a son a fitar da su din in dai nan kudin ne ga kudin aka ce process sai na je kaza sai na je kaduna na je na ci a'a sai dai haka abu ne to a yi kokarin kar a ce an ji tsoro a yi hakan har da ba a so din za a iya fitar da wadansu a tseratar da su wani bashi ne ba wai ya yi sata ba ne bai iya biya ba ne aka ja ka ajiye shi saboda alƙalin abokin mai kudin ne bari ya ci mara mutunci duk irin wani na akwai su amma in baka shiga cikin karatun ba wani yanzu maganar nan ne ma zai san me ake yi kwanakin baya na faɗa mana gidan prison din nan ba ruwan da za a sha a watan azumin nan a cikin zafin ba malam baban baba ya faɗa mu shi nake a kai musu mota biyu na ruwa na leda ɗari biyu guda ɗari hudu a tunanina ina son ya tsari a gaya mu sai na mace sai jiya ba na tuna ma wani bala'i ya hau kai na miyan kuka ya manta da ni haka abubuwan suke saboda abubuwan suna da yawa ruwan da mutum zai sha wanda kake saken ma yaya ka kare da kishin waya kuma wanda yake cikin prison wani kuma ba yadda zai yi abinda aka ba shi da ba shi ba aka ba shi gare tashi da azumi wannan ai akwai akwai abu ya kamata mutum ya duba in shi ne in kana son ka dinga jin tausayin al'umma ka dinga kwatanta abu da kanka to za ka gane cewa akwai bala'i Allah ya kiyaye na'am aiwa nasu la tazimu kada ku yi zalunci fa inna Allahu wa qalibu liman jara duk wanda ya yi zalunci wani to ubangiji ne zai zai rama zai karba ma mutumin haƙƙinsa wa alaihi hisabikum kuma shi zai muku hisabi wa ilaihi iyabikum komawa lamarin ku duk zuwa gare shi annahu la yarda minkum bil ma'asiyati ubangiji bai taba yarda ka zo da sabon Allah aiwa nas mutane annahu man amila minkum salihan falinafsi duk wanda ya aikata aiki mai kyau yayi wa kansa wa mana sa fa alai wanda ya saba ma wa kansa ma rabbuka bil zallamin li abidin ubangiji baya zalunci balle zalunci wani wata ku yau man tarjuna fihi ila Allah ku ji tsoro ran da koma zuwa ga Allah so mu tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan duk abin da mutum ya aikata za ka masa kayansa wa hum la yuzlamuna ba wanda aka cuta abin da kai shi zai koma kanka duk wani abin da kaji Allah yake haramun kai ne baka son abin sai Allah ya ce haramun karka yi wani dan kar ayi maka ai wannan ya ku mutane inni qadimun ila rabbi lokacin tafiya na zuwa wajen ubangiji na yayi ya rasulullah wa qad itu ila nafsi shikenan zuciyar tana tafiya fastauda Allah dinakum na bawa Allah amanan addinin wa amanatikum na barku a hannun Allah wassalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne ƙarshen maganar manzon Allah da al'umma ya koma ga Allah wanda babu wani abin da za a yi wanda ya kai irin wannan shi ne abin da ake nema a wajen Allah madaukaka a wajen mutane saboda haka duk wani abin da za a yi a cikin rayuwa ko menene to yana buƙatar a san menene annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wuce akwai wanda ba annabi ne yake da shi ba shi ba babu kowa annabi Muhammad yana bin sa ba shi saboda haka sai ka biya abin da annabi ya zo kuma ba za ka biya ba saboda haka shi kenan babu wani abin da ya kamata yadda ta kokari ke ta salati wa annabi dan ku samu daidaituwa ku samu daidaituwa saboda Allah ya mana Allah kai mana dan manzo Allah ka gafarta mana dan manzo Allah ka saka wa iyaye da malamu da shayanan mu dan manzo Allah Allah ga amanan kawunan mu ga amanan imanin mu a hannun annabin ka Allah ka dube mu ba dan iyawan mu ba kasan Allah ka fitar da mu daga cikin wannan bala'in da muke ciki wanda suke hura wutan bala'in nan Allah ka shagalantar da su da kawunan su Allah ka mayar musu bala'in su a cikin zuciyarsu Allah ka hutar da bayinka wanda kai niyya Allah za ka karɓi ta wannan hanya zama shahidai to Allah ka sassauta musu bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama malam na zai cika mana domin bakin tsammanin mutum da za ta kai haka ba ga lokaci babin da za ka ce? Thank you. Thank you. har sai Allah shi da shirka ƙaunar da Allah a cikin mabiyarsu. Yau kuma an yi bayan da za a yi aiki da ƙaunar da Allah a tare da mutane asibitin su. Sahabai Allah tsara ya yi nuna annabawa da kudin da wani su a gani. Annabawa أيوه جبل المحبين أهلهم أما أن النوارة تذكر القوة عليها كأمان صلى الله عليه وسلم كنت عن يجب كنت عن أماكن وكوانا لا يمكن لا يمكن أن تكون كنت يمكن أن تكون مجال الحوش magana ba ta wuce ba za ta yi nesa da tsafani da mafi yawan malamai a kan tarihi
na wannan tace-tace da ake yi a yankin in da shi a da taɓa yarda a cikin abin da taɓa yarda da kuma tace saboda ba za ta yi wata mutunci kuma a gaban su ba za ta tace tashi da wani mutunci na a gaban su ba za ta tashi da wani ko yaya waɗanda manzan Allah ya yi biyu tarbiyya inda manzan da ya yi tarbiyya a cewa manzan Allah ya yi duniya mutu shi makani inda ya sa ta shi wani abu ne wanda ya ta faru da su da Qur'ani wani cewa na kuma musu ba wanda duniya ma a kan da Allah ce kuma ma ba ba su tafi da duniya ba a samun da a rubuce ko mutum da ke cikin al'ada ko tsakura a cikin wajen da yanzu ba a wani zai kuci wani tsarin da biyu ne ko cikin ruwan inda kawai mai na Allah ne ta haɗa wanda mun ga kawai mai na Allah a wajen kamar mai na Allah ba a yadda za a yi kada wuce shakwarki ko da wuce duka a cikin ruwan a cikin ruwan ba a yi kuma kuma da ya ya waɗanda wanda ga Allah ya haka kawai ya cuta mu tsoron duniya kuma su ba ya kowar wanda Allah ya fara da kan kuma su ci da mutane suna da tsarin duniya muna karatu mun na sa fi yi muna da tsarin muna yi muna yi muna yi akwai muna yi da yawa wanda mun ja mun tunani wanda ba yadda za a yi wannan abu الكسيرة من الحب العجلين في الشعراء والجمع من الكتاب الذين يتحدثون في أعمالهم ثم الواحد لا شيء عليه في من الحب العجلين كما أظن أن الشعراء بيان شيء بيان لنا لم نفهم تاريخ الجنة ويقولون أن الإنسان بعد أن نفهم ko da shi hali wani wanda ya faɗa a kan kuma a cikin zaɓi da biyu ba na wani shi ka ce wani ya ga an wani ya ga an wani ya ga an wani ya ga to shi a duba waɗannan su suwa ne saboda magana shi a cikin zaɓi da su a cikin tattaunawa jama'a wani shi a cikin waya na bin Allah da kuma da ga Allah su su ba su su ba su mu وقال وهو على الحديث نازل سيرون يشركون أما إن لا أدرك أجرى ما أجرون من الله أجرى ما أجرون من الله جنة إلى أجرى ما أولو بأي الله سيرون مجال سبا سيرون سيرون سيرون مجال mutum da su ci gaba da raya su ya yi su ci haramta da hukunci ba a rubutun ya kaɗe ba har kuro ya ba za mu yi su kama sa ta rubutun wani don haka abin da suke cikin makarta na rubutun allah da kula allah nan idan ne su da su yau mu ya raya suna fatan allah ta kama da akwai wanda ke zuwa ke karɓar wannan ومن كان يتبع يرجع الى انا كان التقليد انا كان الايمان انا كان المقومون بالرضا صلاه والسلام على شبان على شبان وين ومن الامر الشتاء الى الفيلم ومن على خير القاسم فنقوم بالله صلى الله عليه وسلم
zuciyarka za ta zurgina saboda irin yadda ake kiran ba da daɗi ba komai so kaga kai ko da Allah baka alkhairin da zaka ga girman manzon Allah zaka ga girman annabawan Allah kaga girman sabon manzon Allah kaga girman auliya wallahi sai ka tsira muna fatan ubangiji Allah ka dawo mana da imanin mu Allah kare mu da lafiya da zaman lafiya a wannan gari namu da kasar mu Najeriya baki daya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba su da abin da za su yi a cikin mu Allah ka ba su fashi Allah ka inganta musu waɗanda jarin su ya rauni Allah ka farfade shi waɗanda suke da jarin mai gwaji Allah ka yokaka musu masu ci a ƙarƙashin wasu ka ba su cin gashin kansu waɗanda suke da cin gashin kansu ubangi Allah ka jagoranci yan makaranta a gurare daban-daban Allah ka ba su nasarar cin jarabobinsu waɗanda suka gama makarantar babu aiki Allah ka ba da mai albarka masu aikin Allah ka kare su sharrin abokanan aiki Allah ka ɗaukaka su Allah ka kare mu da lafiya da zaman lafiya albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Azurfani na azurfani a cikin Thank you. أبنا كارا وانترى عليه ورسول الله عليه ورسول إليكم إلى المسيح خيري ورسول أمر الرسول خيري إلا الذي أتى وصل الأعلى وديار الله وصلنا والذي لا خلق لنا مخفي مخفيا مخفيا مخفيا علم بين الداعي عليك أجل شيء ولو كذبك لا علم ولا غير ولا جار ولا أمر ولا قوة إلا بالله وكلا وكلا وكلا وأنت الذي تسمع ما أقول كل الذي لا يسلمك أجل إنما أعطاك لنا يا رب المال إنما أكره وهو الذي ما له ونسره كريم الذي على المختار فآله وسهل إلى مراد اللهم صل على سيدنا اللهم يا مراد لما ولقاء الحرام لما دعونا إلى الأسلام ولها إلى أسرارك المستقيم ولا آمين يا قدر الله